الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wataala wanda cikin ikonsa rayuwarmu ta iso wannan yammaci a wannan rana ta juma'a yau 26 ko ga watan rabi'in al'awwal shekara 1447 bayan jira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun sake haduwa wannan majalisi ci gaba da jin fassara na ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma gurgudan hali iska ne? muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka makon da ya gabata mun tsaya mun tsaya aya ta hamsin da hudu cikin suratul araf wanda ba mu kai ƙarshe ba lokaci ya yi don haka za mu sake tashi a kanta insha Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يغشي الليل النهار يطلبه هفيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تدرعا وكفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين
الله تعالى كتوى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام lalle Ubangijinku shi ne Allah wannan da ya halicci sammai da ƙasa a cikin kwana shida, tun mastawa alal arshi sannan ya daidaita a kan al'arshi daidaito wanda ya dace da shi mun yi bayani a wannan gaba makon da ya gabata. Allah ta'ala ce yi gushin lailan nahara kuma yana lullubewa dare da wuni, mukhaffafan wa mushaddada. yugshi ko yugashi ay yughatti kullam minhuma bil akhar Allah yana lullubewa kowane ɗaya daga cikinsu da ɗan uwansa wato dare ya zo ya lullube wuni wuni ma sai ya bayyana sai ya lullube dare sai a ga haske yatlubuhu hathifa kuma kowanne daga ciki yana bibiyan ɗayan ay yatlubu kullum minhum al-akhara talaban hathithan ay yata'aqabani sari'a ma'ana da gaugawa suke mai majuna kafin ka farga sai ka ga duhu yayi kafin ka farka sai ka ga gari ya waye kuma yadda subhanahu wata'ala nasa yake da hikima baka iya ganin yaushe ne ne wannan din ya zo shi sai dai a hankali kawai ka ga yana kutsawa a cikin ɗayan da duhu ne in babu taurari babu wata kaga waje duk ya turnuke da duhu bacin ma mu yanzu da yake akwai abin nan akwai lantarki ko in babu lantarki ma mutane za su kunna janareta ko ga sola ta ko'ina ga fitillun kan titi to in baicin irin wannan inda babu su da in aka kashe janaretan ecn din na ai ko'ina murtikewa yake yi kaga duhu ta ko'ina a ci balbal duk an kashe tocilan kuma ba kowa yake da ita ba kuma wa zai kunna tocilan da sai ga waje ya murtike da duhu amma daga alfijir ya bayyana an fita sallah asubahi da ɗan sauran duhu galas kenan to a hankali a hankali a hankali ko da kana waje zaka ɗan ga hasken ya ɗan bayyana kaɗan gari ya ɗan washe kafin ka farga inda wani ne kuna zance kawai sai ku ga kuna hangowa mutumin da yake nesa so kaga ai na ubangiji akwai hikima a ciki a hankali a hankali ba wai kamar lantarki ne nefa ta ɗauke wuta duhu nefa tana zuwa yara su ce ye haskewar talba to haka shi ma duhun idan ya zo a hankali yake shiga kaga ana yin sallan rana ta faɗi ba ka ganinta kuma ai sallan magariba kana hangowa nesa amma sannan a hankali kafin sallan isha bayan an yi magariba kuma sai ga duhun yana tafowa tun ana hangowa abu a nesa har sai zan ba a hango shi to wannan shine wato a tagadiya din gishiyan din kenan eh lulluba abu kamar yace falamma taghashaha hamalat hamlan khafifa kaga al-ghishiyan din duk da a can an kawo shi ibara ce na aljima yatlubuhu hatitha wato yana biɗarsa da bibiya cikin gaugawa, washamsa wal ƙamara wan nujuma, kuma Allah ta'ala ya ce da rana, da wata, da taurari, an kawo su da nasaba saboda ya ɗafinsu a kan assamawat ne, da Allah ta'ala ya ce, Inna rabbakum Allahu lalzai khalaƙa samawati wal arda. To shi ne aka yi a ɗafi washamsa wal ƙamara wan nujuma. kaga wannan duka suna cikin as-samawati wato inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wash-shamsa wal-qamara wan-nujum an ce samawati ya hade ko ina amma su waɗannan wani far'i ne daga cikin sama to shi yasa suka zo da nasba adafan ne ala samawati wa qur'a bi raf'i mubtada kenan yakan akan karanta kuma wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu to sai zama amma mubtada khabar ɗinsa shine musakhkharatin bi amrihi duka su ma waɗannan horarru ne da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. Wato Allah ne musu umarni sai suka zan horarru, horarru ma'ana an yi tashirinsu a yadda Allah ya nufi haka suke gudana, kuma mutane suke samun amfani daga gare su. Mutanen da ke ban ƙasa da halittun da ke ban ƙasa suna amfana da rana, suna amfana da wata, suna amfana da me? Da taurari. Amfanuwa mai yawa. eh kaga ana amfana da su ta wajen abinci ana amfana da su wajen samun walwala ɗin ma inda misali a ce dare ne gaba ɗaya babu rana da za ta haskaka to ina za a iya fayyacewa lokacin da za a fito neman abinci wani lokaci kuma za a fayyace dare yanzu kaga irin wannan mahaukatan yaran da suka wuce da ba su da mafaɗi gari ma ba shi da da shugabanni in dare ya ratsa sosai ba za su fito su yi wannan ba ko da dare ya in dare ya yi sosai ba za su fito su yi wannan ba don in nan sun fito to mutane da kokara za su fito haka ne ko yanzu ma yin ba a isa ba za a kai gandun fitowa da kokara tunda ba su da hankali kuma babu shugabanci a ƙasa ba shugabanci a garuruwa ana zaune dorai to kaga sai Allah ta'ala ya sanya dare lokacin da komai ya nutsu ne ana kwantawa in kaga mutum da daddare to munafiki ne ko ba haka ba in an ga mutum da daddare kaddarawa da za a yi kawai munafurci ne fito da shi sai dai gaskiyarsa ta kubutar da shi ko amma duk wanda a gan shi da daddare suspect ne amma da rana dan an ganka ba matsala dan an san lokacin neman abinci ne waje alnan laila libasa waje alnan nahara ma'asha litalabal ma'ish dare an sanya shi dama sutura ce dan aje a kwanta a huta sannan rana kuma an sanya ta domin aje a nemi abinci to haka lamarin yake to Allah subhanahu wataala ya ce wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakharatin an kore su bi amrihi da umarnin Allah shi ya saka baka taba ga sun saba a yadda Allah ta'ala ya nuface su da shi ba tunda ka tashi tunda kai hankali kake ga rana na fitowa daga mafudarta kuma tana faduwa a mafadarta haka lamarin yake kuma shi ma wata haka zaka ga yanayin sa Allah subhanahu wata'ala ya tsara shi haka nan taurari duka a yadda Allah ya musu umarni haka nan suka zamanto horarru bi amrihi da umarninsa dama ne ya fassara shi bi qudratihi amma kuskure ne in an ce bi qudratihi shi yasa nan mai ta'aliki ya kani kanci a abun yace falillahi al-khalqu kulluhu wal amru alladhi la yukhalafu halitta baki daya na Allah ne wal amru alladhi la yukhalafu da kuma umarnin da ba a isa sabawa ba wala yuraddu amruhu don ba a iya kin bin umarnin Allah shine ba a maida umarnin Allah in Allah ya umarni haka abu dole haka zai kasance innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakunu don haka al'amarin ubangiji ba a kiyawa to kowane abu musakharatin bi amrihi nan sai aka kebance wa shamsa wal qamar wan nujuma sai aka ce musakharatin bi amrihi ala Allah ya ce ku shaurara lahul khalq wal amru Allah shi yake da halitta kuma shi yake da umarni ala lahul khalqu Allah shi yake da halitta wal amru kuma Allah shi yake da umarni kaga waɗannan abubuwa ne guda biyu Allah subhanahu wataala ya ambata wato al khalqu makhluqun wal amru ghairu makhluqin wa huwa kalamuhu alladhi huwa qadimun azliyun haka lamarin yake wato nan Allah subhanahu wata'ala ya raba a tsakanin alkhalqu halitta wal amru da kuma umarni mu fahimci wannan kalami musamman waɗanda suke sun san waɗancan aqaid din nan munharifa da abin da suka tsoyi akai misali yanzu kaman jahamiyya da mu'tazila muna yawan ambaton so idan muna karatu abin da ya shafi tauhidi kaga su suna da itikadin cewa wato alƙur'ani sun ce makhaloki ne halitta shi aka yi alhali aƙida kuma na ahlus sunna wal jama'a shine alƙur'anu ghairu makhluq wannan shine abin da ya tabbata tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa sahabbai zuwa ga khayarul umma alƙur'anu kalamullahi ghairu makhluq maganar Allah ce in ka duba risala ma haka ya faɗa ko yace inda a ce halittar Allah ne sai ya ce me fayanfadu da sai lalace to amma maganar Allah za ta lalace don maganar Allah siffa ce daga siffar Allah. Siffar Allah za ta lalace? Siffar makhluki ne take lalacewa. To wannan gaba sai aka ce, Ala lahul khalqu wal amru. Ku shaurara Allah shi yake da halitta, kuma shi ne yake da umarni. To sai ya zama to kenan al khalqu nan da ya ce lahul khalqu shi kuma wannan makhluk kenan. Halittu halitta su aka yi. Mun gane bayanin? halittu su ne waɗanda Allah ya halitta, wal amru kuma umarnin da ya yi ghairu makhluk shi kuma ba halitta shi aka yi ba, wa huwa kalamuhu allazi huwa qadimun asli maganar Allah ce wanda take daga cikin siffofin Allah dama akwai sifatu zatin wanda su qadimun ne asliyun to kaga wannan ya zama to raddi akan mu'tazila da jahmiya Allah ce ala lahul khalqu sai kuma yace wal amru kaga ya bambanta shi yasa Sufyan ibn Uyayna wani malami cikin tabi'ai yake ambata cewa farwaqa bainal khalqi wal amri faman jama'a bainahuma faqad kafar Allah madaukaki ya raba tsakanin al khalqu halitta wal amru da kuma umarnin da yake bayarwa dan haka duk wanda yace abu ɗaya ne ya zama kafir ai inda a ce maganar Allah ita ma halitta ce to da Allah madaukaki umarninsa ai magana ce ko inna ma amruhu idza ara shay an yaqula an yaqula qawl an yaqula fada yake yi lahu ga abin sai yace kun kasance fa yakun sai ne kasancewa ashe umarnin Allah qaulu ne qaul maganar kalamullahi ne to kaga kuma ita ce ta zo a matsayin al'amru din umarnin da Allah ta'ala yayi yanzu wata da, da rana da taurari da suke ta gudana yadda suke gudana da umarnin Allah suke yi ya zace musakharatin bi amrihi ya musu umarni ne ku zan a haka sai suka zan a haka to inda a ce umarnin da Allah yake yi wanda shine maganarsa da a ce halittacciya ce kamar yadda wancan suka itikadi da babu manufa Allah ya raba tsakaninsu da ce ce alalahul khalqu wal khalqu sai zan kuma ba balaga ba ma'ana a ciki Allah ko ya ɗaukaka ce faɗa abin da ba shi da ma'ana. Allah sa dai ɗalibai ‘yan uwana sun gane abin nan ke nufi. To, alalahun khalq wal amru, tabarakallahu rabbul alamin, Allah ta'ala ce albarkoki sun tabbata ga Allah Ubangijin talikai, ai jami'u makhluqatihi al'ulawiyya was sufaliyya dukkan halittun Allah na sama da waɗanda suke na ƙasa, Allah shine rabbun su. ma'ana shi ne halicce su shi ne yake gudanar da al'amarinsu kuma su bayinsa ne ko sun ki ko sun so shi yake wadata su da duk abin da suke da bukata kuma ba su isa gagararsa a kan abin da ya nufi game da su ba kuma lamarinsa yana komawa zuwa gare shi ne wannan shi ne duk ma'ana a dunkulan arab to Allah ta'ala ce rabbu al'alamin ai shi ne kullum masu wallahi jami'u makhluqati kenan al'ulawiyya was sufaliyya mutane dabbobi tsuntsaye da muke nan ƙasa kifaye aljanu da sauransu duk dai gashi nan shirgi kala kala da mai kyau da mara kyau da waɗanda suke sama mala'ikun Allah subhanahu wata'ala da wuta aljanna duk halitta ce Allah ne halicce su al'arshin sa shi ma halitta ce kursiyu halitta ne Allah ne halicce shi ne rabbu shi yasa ke cewa rabbul arshil azim wani goye ce rabbul arshil karim saboda shine rabbun sa huwa khaliqu wa mudabbiru amrihi to Allah shine ubangijin komai idza fahimtum anna rabbakum Allah huwa maliku ma zukira to ko in kun fahimci cewa Allah shine ubangijinku Allah ubangijinku shine mamallakin duk abin da aka ambata da sama da ƙasa da abin da ke dunkule ciki wal munfaridu bit tasarrufi fihi kuma shi ne ya kaɗaita wajen gudanar da waɗannan halittun nasa, to don haka Allah ce, Udu'u rabbaku, to ku roƙi Ubangijinku, in za ku buɗa abu ku buɗa a wajensa, kuma in za ku buɗa ɗin, ku roƙe shi tabarru'an kuna masu ƙanƙan da kai, ana son tabarru'i. Tabarru'i yana daga cikin abin da yake sawa Allah ya amsa wa bayi, in wahala ne ya yaye musu. tabarru'i kankan da kai lokacin zaka roki ubangiji ana so ka halarto da girman ubangiji a zuciyarka kuma ka tabbatar da kaskancinka sannan kuma ka maraice ma ubangiji abin da kake nema kuma ka nace masa abin da kake nema kuma ka nuna girman ubangijin a lafazinka ubangiji yana so ka jinjina masa yana so ka yabe shi yana so ka ziga shi ka ambaci ziga na Ubangiji, kai kuma ka ambaci ƙasƙancinka da tsananin buƙatar da kake da shi a wajensa. E, an san hakan hakan ne, Allah ya fi ka sanin hakan amma yana so ka faɗa. Ka faɗa cewa shi ɗin shi ne ya isa, kuma kai ƙasƙantacce ne, kai mabuƙaci ne, ni mabuƙaci ne Allah, ba abin da zai gudana al'amurina in ba kamun tallar, yana so ka nuna ƙasƙancinka. kuma ka nuna wato wato mararecewa to yana duk yana cikin tabarru'i kai amfani da alfaz irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da su amma kar ka roƙi ubangiji da isa ka san isa su su idan an ce ana tare da jama'a ma za a yi addu'a an ce to sallu ala nabiyul karim sai kaga an sake jingina sai ga an sake jingina ashe kujerar tawa ba abin nan bace sai ga an sake jingina ba irin tasu bace ko sai ga an sake jingina an yi haka ko ba ga manya suna yi ina gaba ku zuwa falon manya ai sun zai addu'a haka suke eh ai mu wadatattu ne ko a bamu ko kar a bamu duk daya shi ai abin da yake nuna ku ba ta dabo iya ciki marairai cewa ake so kai ka halarto girman ubangiji yana cikin tabarru'i hmm baka ga Allah da ya kama waɗansu alai da laifi da suka yi sai Allah ce falaula id ja'ahum ba'suna tabarwa'u mai ya hana lokacin da azabar mu ta je musu ba su yi tabarwa'i ba sun marerece mu ubangiji sun kaskantar da kai sun nace masa da bauta da addu'a da roƙo me yasa ba su yi wannan ba wato kaga nan harfumtina limtina inda a ce sun yi kenan ashe lazalal ba'as da wancan ne ya tafi amma ba su yi ba sai Allah ya ce walakin kazzabu ƙaryatawa ma suka yi fa'akhafnahum bima kanu yaksibun sai muka sake kama su da abin da suka yi na girman kai tadarru'i kaskantar da kai in zaka roke ubangiji ud'u rabbakum tadarruan hal ne ay tadallulan wa khufiya sannan ku roke shi kuma nan malam yace sirran yana cikin ma'anar wato ana so ka roke ubangiji khufiya ba tare da hargowa ba ana so ka roƙi Ubangiji kuma a keɓe, wato in za ka roƙe shi ka roƙe shi a keɓe, lokacin da kake bauta masa a keɓe, ba kuma an hana ka roƙansa a ko'ina ba, I, Allah ya alƙa ko'ina ka roƙe shi, wai za su alaka ibadi an nifa in ni karimun, ujibu da a wata da'i iza da an, duk lokacin da ya kira ni, ka zarf ne, duk lokacin da ya kira ni, to amma ana so ka kira ubangiji khufiyatan a asirce a ɓoye kana bautarsa kana ƙanƙan da kai kuma ka halarto da girmansa kaga ai dangane da bawa salihi sai Allah annabi zakariya mai Allah ya ce iznada rabbahu nida'an khafiyya lokacin da ya kira ubangijinsa kira wanda yake khafiyan wanne ne khafiyya kaga wannan ta zo a cikin suratu maryam ko wane ne da'an khafiya kaga shine yazo can cikin suratu ali imran wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab yana tsaye yana sallah lokacin da ya addu'a kuma lokacin da mala'ikan yazo masa ma yana tsaye yana addu'a mala'ikan yazo masa da albishir to kaga yana daga cikin ma'ana na al-khafi yazo cikin hadisi na Abu Sa'id al-Khudri annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairu dhikr al-khafi wa khairu rizqi ma yakfi Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito huwa sahih annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi am mafi alherin ambato shine al-khafi wanda aka yi shi a boye cikin wato da, da, rusunawa eh cikin rusuna ba wai ana nufi kawai ka yi shi a zuciya ba a cikin rusuna ba tare da hargowa ba ko mafi alherin arziki shine wanda ya wadatar da kai kai fa baka rasa ba kullun ka fita zaka samu kuma duk lokacin da kake bukatan wata bukatar ka wanda ta zama ta dole barori kana samu kai to wannan shine mafi alherin arziki amma duk wanda ka samu kan surplus naka ne surplus surplus naka ne abin da yake na saura abin da aka tattaskance a bank da wanda aka ajiye a ƙar gine-gine gonake masu yawa gidaje masu yawa motoci masu yawa naka ne? ba naka ba na magada ne na magada ne i amwaluna li zawil mirasi najma'uha wa duruna li khirabil dahri nabniha da abin da ka tara iya bukatar ka ce sauran kuma na magada ne to kaga na annabi ya ambaci wannan shi ashe kenan bai halatta mutum ya kira ubangijinsa yana daga sauti yana hargowa ba zai addu'a addu'a yake kuma da hargowa a wannan ai ya saba ma ladabi hadisi ya zo wanda Abu Musa al-Ash'ari aka samu daga Girash Imam Bukhari da Muslim duka sun ruwaito yake cewa ana tafiya ne wata rana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda aka je tudu mutane sai su dinga daga sauti rafa'an nasu bi aswatihim suna ta daga sautin su suna kiran ubangiji sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuhan nas arba'u ala anfusikum yace ya ku mutane ku rangontawa kanku mana yace innakum la tad'una ghaiban innakum la tad'una asamma wala ghaiba innama tad'una sami'an qariba ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutane ku saukaka wa kanku ba fa kuna kiran kurma bane ba kuma kuna kiran wanda baya nan bane kuna kiran wanda yake ji ne kuma wanda yake kusa daga sauti suke suna roƙon ubangiji ana halin tafiya annabi yace ku daina haka kaga wannan ya nuna kenan ashe nan da aka ce ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya ba a san hargowa a lokacin za a yi addu'a ko kiran Allah in banda muhallan da Allah subhanahu wata'ala ya halatta a daga sauti wajen kiran Allah kiran sallah in za a yi za a daga sauti dan kiran ubangiji a lokacin jihadi za a daga sauti dan kiran dan kiran ubangiji ko lokacin abin nan lokacin da ake yin aikin haji talbiya ana ɗaga sauti don kiran Ubangiji. To irin waɗannan wajajen da shari'a ta ayyana su ne inda ya halatta ka ɗaga, amma ma a da haka sai dai ka kira Ubangijinka cikin ladabi da rusunawa. Har ilau, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Udu'u rabbakum tabarru'an wa khufiya, innahu domin lalle shi Allah la yuhibbul mu'tadin Allah baya son masu ƙetare iyaka fi du'a'i wajen addu'a, bit tashadduqi wajen shashshake murya kakati kenan wa raf'i sauti da daga sauti wal khuruj ala adabi du'a da kuma fita ma daga cikin ladabi na addu'a hadisi ya inganta cikin musnad na imamu ahmad ibn hanbal daga abdullah ibn al-mughaffal yace annabi sallallahu alaihi wa sallama wato shi abdullah ibn al-mughaffal ne wata rana sai ya ji dan sai yana yin addu'a shi sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wataran sai shi dan sai na addu'a yana marairaicewa yana cewa Allahumma inni as'aluka al-qasr al-abyada an yaminil janna Allahumma inni as'aluka al-qasr al-abyada an yaminil janna ya Allah ina roƙonka katan bene fari mai kyau kuma ta gefen daman aljanna a cikin aljanna ta gefen dama sai abdullahi ibn mugaffal sai ya ce masa ya bunayya sallillah aljannata wa idhu minan nar yace ya kai dana ka roki Allah aljanna kawai ka nemi tsari daga wuta fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul domin naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yakunu qaumun ya'taduna fi du'a'i wat tahur domin za a samu wasu mutane waɗanda za su dinga ƙetarewa iyaka wajen addu'a za su dinga ƙetarewa iyaka hatta a wajen abin da ya shafi tsarki. Kagin sa Abdullahi ibn Mugaffal ashe yana nuna yana daga cikin ta'addanci a addu'a mutum ya ayyana ma Allah irin abin da za a masa a cikin aljanna. Kai da aljanna aka ce maka fiha ba ta tahihil anfusu wa talazzul a'yunu to me rage maka? an maka kawo siga ce ta umumi ma tashtahihil duk abin da rai yake sha'awa to ba shi kenan ba ne naka kuma na ɗaya biyu to don haka mutum ya faɗa ya ce abin nan kaga ya fassara wannan yana daga cikin at-ta'addi ke na fiddu'a irin wannan an hana in zaka roki Allah aljanna roke shi ka roke shi aljannatul firdaus ya Allah ka sanya ni cikin aljanna firdaus amma kar ka ce ka bani kaza a ciki ka bani kaza a to in ka kirga iya kwakwalwarka ce abin da ka sani za ka faɗa haka ne kun aljanna ai ta wuce kwakwalwarka domin mu duk abin da za mu lissafa ai za a lissafa shi ne allah ji kan malam malam malam dr ahmad malam dr ahmad ahmad abin nan muhammad ibrahim eh a ku kuke faɗan haka a ni ba zan faɗa masa haka ba ko eh malaminmu ne kuma wasu ne daban suke gaya masa haka ai faɗan gaskiya yake su kuma ake baya cikin ladabi ku faɗa masa haka in wasu sun faɗa ku kar ku faɗa eh kowa ya ce Dr. Ahmad Muhammad Ibrahim in ka ga dama ka ce Dr. Ahmad biyu ke ai kowa ya san ya gane eh insha Allah wata rana sai yake ba da labari wai kwatance yake so ya mana cewa kwakwalwar mutum ba ta iya iya abin da ta sani kawai ubangiji yake mata kwatance da shi sai kai aljanna da ake faɗa da sauran wasu abubuwa duk da ake faɗa iya abin da kawai kwakwalwar mutum take ɗauka ake faɗa shi yasa sai a gaya mana iya abin da muka sani amma abin ya wuce haka sai ba da misali ya ce kamar kissa da aka bayan na wani mutum aka haife shi baya gani haka aka haife shi so wata rana bayan ya girma ya zama mutum sosai yana zaune shi kadai sai Allah ya bude mai ido kissa ce ba wai hadisi bane musalsal yawwa sai Allah ya bude masa ido yana bude idanu kawai sai ya ga wata halitta daga wata halitta kafin ya waiwaya magana kuma sai aka dauke masa idan sai yake bada labarin yace yau fa ido na ya bude anya ce kwarai ku har naga wani abu to me ka gani yace ni ina sani amma dai naga to siffanta mana shi in har da gaske ka gani sai yayi siffa tas na abun tun daga sama har ƙasa sai aka ce ayya zakara ne sai ce to wannan shine zakara dama aka ce shine zakara ce ikon Allah to duk lokacin da aka zo in ana bada labarin dabbobi in aka zo in aka bada labarin abinan kurege sai ce ya yake da zakara in aka ba da labarin kura sai ce ya kwatancenta yake da zakara in an ba da labarin giwa sai ce ta kai zakara so da shi abin da ya sani kenan yanzu in kana so ka kwatanta wa mutum da bai taba sanin giwa ba kake so ka kwatanta masa giwa da zakara ai kai wahala ba zai taba fahimta ba eh ba zai gane ya kwatancen yake ba ko in kana son ka kwatanta masa wasu manyan duwatsu da aka gani da zakara kwatancen ba zai yiwu ba eh to kaga mu ilimin namu na zakara ne duk bai wuce ilimin zakara ba to shi saka duk kwatancen da za a mana irin daidai da fahimtar ilimin zakara ne sai a ce ma akwai abinci tunda kai shi gwaɓaɓɓe ne baka son tashi kai sai kana jira sai matarka ta fito a wanka ta ɗebo maka ruwa kuma kana jin kishi ruwan ka sa akwai mazaje haka ya tashi ya ɗebo ruwa a firij ko ya ɗebo a randa ba zai iya ba yana jira sai wance ta zo ta ɗebo mar to sai a ce maka akwai wildanun mukhalladun duk abin da yake so za su dinga zuwa su baka wani yana kishin gyaɗe shi baya san tashi zo karɓa mana ce kai ani ma na san miƙewa ne ko ba haka bane sai a ce masa to ai ai itace qudubu hadaniya kusa da kai suke in kana bukata kawai kai sai ma aka ce maka da awahum fiha subhanaka allahumma duk abin da kake so in kace subhanaka allahumma za ka ganshi a wajenka ina karewa shi gwaba kenan to sai a kwatanta maka da shi a nuna maka da iya hutu akwai shi eh mata kuma aka ce maka ba su al'ada kuma kai gashi nan dai duk kwatancin da kai zaka iya fahimta ka fahimci cewa akwai morewa to sai aka gaya ma amma wallahi abin ya wuce haka aljanna sai ka shiga Allah ka samu a ciki to Allah subhanahu wata'ala yace wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi ɓarna fa a ban ƙasa bishirki wal ma'asi ku rika shirka kuna sabon Allah ba da islahiha bayan kyautatuwarta bi ba'athir rusuli bayan Allah ya aiko manzanni manzanni sun shimfida adalci manzanni sun shimfida shari'a a mutane annabi ya gadarwa mutane qur'ani da hadisi wasu haka kawai su zo suna fada da manzon Allah suna fada da abin da Allah ya zo da shi masu barna a ban ƙasa Allah ya aiko manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Alqur'ani annabi yayi bayani na hadisai sahabbai sun yi riko da shi khiyarul umma sun yi riko da shi haka suka tafi suka gadarwa mutane alheri irin su Imam Malik ibn Anas din nan sune qurunul mufaddala na ƙarshe wadansu kuma suka zo suka ce a wadancan ba su iya ba ga wani sabon abu da za a kawo iya shege daban-daban sallar ba za a yi ba kar ka yi ta Allah kuma ya aiko sallah da Qur'ani sai dai a cikin Al-Qur'ani da sallah da zakka sai a ce ma komai ma kar ka yi azumin ma ba dole bane rike san shehu a kawo maka barna kala-kala an ce kada ka je kusa da zina sai a ce maka wannan din ba matsala a kawo maka waɗansu filosofi a maka bayani hadithin annabi a je shi gefe aka ce waɗancan masu aiki da shari'a ne su ai ilmin shari'a su ilmin zahiri zahiri suke amfani su ne masu rikon shari'a amma kai da kake da ilmin baɗini kai da hakika kake amfani ya za ka kai zuwa ga hakika akwai hanyoyin da ake wusuli yadda za ka allantar da kanka gaya iyakar ɓarna ke na abin ƙasa Allah ya aiko manzanni ɗaya bayan ɗaya suka zo suka yi gwagwarmaya suka sha wahala wajen isar da saƙon Allah waɗansu kuma sai su zo su rusa wannan ɗin gaba ɗaya to Allah ya kashe ya ce wala tufsidu fil ardi kada ku yi barna fa a ban ƙasa ba da islahiha bayan Allah ya kyautata ta ya aiko shiriya ko kuma ku kawo barna Allah ce kar ku yi haka wad'uhu khawfan wa tama'a nan addu'a anan da aka ambata ana nufin ibada wad'uhu ai u'buduhu kenan ku bautawa Allah hali guda biyu khawfan wa tama'a duk wanda ya bautar Allah bai haɗa waɗannan guda biyu bai bauta wa Allah cikakke ba. Ka bauta wa Allah subhanahu in ka yi bautar Allah ne, khaufan min aikabihi, fama abattan laha. In kuma ka yi bautar Allah ne, tama'an fi rahmatihi ko fi jannatihi, ka sai ka haɗa biyu. Shi saka yace ya da'una na khaufan menene ragaban wa rahaba yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in kaga dole waɗannan abubuwa guda biyu haka suke tafi mutum ya bauta wa Allah saboda yana tsoron kamun ubangiji in ya saba masa baya son saba wa Allah saboda Allah bai iya kamu ba kuma ba a kubcewa kamunsa ba na bi Allah dan na tsira daga kamunsa ba na bi Allah kuma don kwaɗayin abin da ke wajensa, ya ce yana isar da falalarsa da rahamarsa ne ga wanda suka bi shi, to sai mutum ya haɗa biyun nan. Da haka nan da aka ce, wada ruhu ku bauta wa Allah, domin ita kanta ma addu'ar ai ibada ce, ko annabi ya ce addu'a'u hiyar ibada. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da kwatance na waɗannan ana amfani da su wato kalmomi ne mutaradifa. kamar synonyms kenan ɗaya da ɗaya suna tsayawa a madadin ɗaya idan an ce addu'a'u ko kuma aka ce al'ibada duka ɗaya ne annabi ibrahim alayhis salam kaga abin da Allah ya faɗa dangane da shi cikin suratu maryam ko ya ambata musu yace wa a'tazilukum wa ma tad'una tad'una min dunillah wa ad'u rabbi kaga nan da addu'a addu'a ake kawo wa ad'u rabbi asa Allah akuna bi du'a'i kaga nan ma aka sake nanata duk dai addu'a amma aya ta gaba sai ce falamma atazalahum wama ya'buduna min dunillahi domin a nuna maka wannan din shine wancan zan nisance ku da abin da kuke kira sai kawo da siga na addu'a kira amma na aka ce falamma atazalahum wama ya'buduna yayin da kuma yayin nisance su da abin da suke bautawan kaga duka abu ɗaya ne shi yasa annabi ya ce addu'a hiya ibada nan da aka ce wada'uhu khawfa nan da aka ce ud'u rabbakum tabarru'an wa khufiya kira na addu'a wad'uhu khawfan wa tama'a ibada duk abu ɗaya ne ku bauta ma Allah subhanahu wata'ala kuna masu tsoron sa kuna masu kwadayi wato khawfan min iqabihi tsoron kamu na ubangiji da azabarsa wa tama'an fi ma indahu min ar-rahma da kuma kwadayin abin da ke wajen Allah subhanahu wata'ala na rahama sai Allah ta'ala ya bada tabbas yace inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin lalle rahamar Allah subhanahu ta'ala tana kusa da almuhsinun masu kyautatawa waɗanda suke yin ihsani ai ya daukan ma'anar ihsani kamar yadda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadithu jibril da yace akhbirni an al-ihsan yace an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak kuma da ihsan ai ya daukan sa a matsaya na at-ta'a bin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne nan mala ya ce almuɗe'in ai almukhalisi na lahu du'a wanda suke tsarkakewa addu'a ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana suna tsarkakewa bauta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa tafkiru qaribin al-mukhbar bihi ar-rahmata li idafatiha ila Allah dan an kawo qaribun aka kawo shi da siga muzakkar saboda an jingina ta ne zuwa ga Allah subhanahu saboda an yi ita take bada labarin na rahama to sai aka an jingina ta ne zuwa ga Allah nan da aka ce inna rahmatan lahi kaga rahamar an jingina ta zuwa ga Allah ne to maimako a ce qaribatun ai kaga ba ai ladabi ba shi yasa sai aka ce qaribun min al-muslimin saboda jingina ta da aka yi zuwa ga Allah yanzu rahamar an jingina an yi idafata zuwa ga Allah to shi yasa aka ce inna rahmatallahi sai ba a ce qaribatun min al-muslimin aka ce qaribun min al-muslimin Allah ubangiji ya datar da mu ita addu'a tana da ka'idoji wanda ake yi wasu daga ciki nan ya ambata ya ce yana daga cikin adabu du'a a nan ta'aliki ƙasa ya ce a tabarru'u walhufiya walhaufu wattama'u ƙanƙan da kai a yi ta cikin rusunawa a yi ta ana tsoron Allah kuma a yi ta ana kwaɗayin abin da ke wajen Allah ɗin subhanahu wata'ala ba su kaɗai ba ne ladubba suna da yawa wasu daga ciki uwa uba shi ne a sami al'ikhlas ita addu'ar in za a yi ta a sami ikhlasi tsarkakewa niyya Allah ɗin ake bautawa da addu'ar, Allah ɗin ake roƙa, shi ɗin ne ake bukata a wajensa, in abin da ake so ne ko abin da ake neman kariya, don haka sai an sami ikhlasi. Ba ibada ya take karɓuwa ta tasirin sai an sami ikhlasi. Sannan sai an samu tabarru'i, a tabarru'uwal istikana, ƙanƙan da kai kenan. An samu kuma rusunawa da kuma marairaicewa sai kuma an samu adamul ifrat ya zamanto babu wuce gona da iri kuma Allah ya ajal kage yanzu misali kaman waccan addu'ar da ya zo a cikin hadithin Abdullahi ibn al-Mughaffal wanda ya ji ɗansa yana yi a kaga an yi ifradi to ba a san mutum ya ifradi a addu'a kai ta roƙon ka dage kai kana neman lailatul qadar kana so Allah mai da kai balarabe ba quraishi kaga wannan ai wauta kai ta'addanci ne a cikin addu'a ko ba gaji sarauta ba ka ce kana so Allah yi ka sarkin katago kuma kai ba balawa ne ba ai abinda kamar wuya ko to duk wannan ifradi ne a cikin addu'a sai ka roki abin da kasancewan eh a zamantakewa mai yiwuwa ne ko kuma ka dage kana ta roƙon ubangiji overnight kana so nan da abin nan shekara ɗaya ka zama ya dangote shi ma bai zama yadda ya zama a shekara ɗaya ba to wannan duk ifradi ne a cikin addu'a yana nau'in ta'addi wato addu'ar ma e komai Allah mai iya yi ne kar ka fassara a haka sai ka ɗauki cewa abubuwan da aka saba gana faruwa to sai ka roƙi Allah a kansu to dole sai an samu wannan a cikin ladubba na addu'a kuma kada mutum ya ci da zuci. ci da zuci tana sanyawa wato a karɓa addu'a mutum kamar yadda ya zo cikin wani hadisi na imam muslim hadisin abu hurairata wanda imam muslim ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaye cewa Allah yana amsar addu'ar bawa matukan bai ci da zuci ba malam ya ajal suka ce wa kayfa isti'jal ya abin nan din yake abin da yace da'autu wa lam ara yustajaba li ni ina ta roƙon ubangiji amma ina ga cewa kaman kaman ba amsa mun ba illa shi ne kamar yadda ya zo a cikin ruwayar fa ya tasira wa da addu'a sai mutum ya ɗebe ƙauna sai ya daina roƙon shi ko ubangiji so ke kai ta naci har sai ka kai gaci kar ka fasa ita yi ɗan adam ne zai ce wani ya cika naci a ubangiji shi yana so ka yi masa naci eh ubangiji ta'ala shi yana so kai ta masa naci la tas'alanna bani adama hajatan wasalin ladhi abwabuhu la tujabu eh wan nas yaga Allah yagadhabu inda auta su'alahu wa bani adama ina yusalu yagadhabu duk lokacin zaka roka karka roki mutane bukatarka roki wanda kofar sa ba a kullewa kullun abu da take wallahi idan ka dage wajen roƙon Allah subhanahu wata'ala kana roƙonsa kana roƙonsa sai Allah ya koro wanda zai ma sai Allah ya koro wanda zai maka na karanta kissa ta wani malami ba wani malami ba wani bawan Allah aikin hajji ya je aikin hajji sai wani daga cikin shugabanni sai ya ce baya dan fita dan shawagi daga tantansa wani daga cikin manyan mutane ministers a Saudiya bodyguards za su bi shi ya ce a su zauna yana so kawai kewaya shi kadai da daddare an zo kuma a abin nan a Muzdalifa a Muzdalifa ne da ya fita haka yana kewayawa sai ya bi ta jikin wasu duwatsu ya je ta jikin duwatsu sai ga kawai wani dattijo yana zaune ta gefe da ya gan shi sai ya niyan zai je wajensa su zauna su ɗanyi hira yana zuwa da yaman sallama assalamu alaikum dattijo ce wa alaikum salam sai ce ka zo da naman ne to shi sai abin confidence ɗin mutumin sai ba shi baki wannan nama kuma wannan nama kuma yace nama kuma sai ce eh na roƙi ubangiji na ne ya arzuta ni da nama gasashe don na ganka ka zo suna tsammata ka zo da naman ne sai ce shi kake bukata ce sai waya ya ce a kawo kuma da aka kawo ya ci naman sai ba shi sauran ya ce ya ishe ni wannan ɗin in zaka ce ya ce a ina ba na bukata wasu sun zo za su wuce sai ya kira su mutanen ashe mutanen morocco ne sai ba su nama sai suka masa godiya eh sai suka masa godiya suka tafi suka ci gaba da hira da wani dattijan sai dattijan ce ya Allah ya ce ka arzuta ni da shayi da na'ana'a a ciki da gaske nake gama karantawa ne to shi wannan sai mamaki amma dai bai ce komi ba ba a daɗe da yin maganan ba waɗannan mutanen da suka ya ba su naman ashe sun ajiye jakakkunansu su ma su can sun yi shimfiɗi suna zaune sun yi niyya sai suka kawo masa shayi a kofi suna zuwa da shayi suka sai ce akwai na'ana'a a ciki suka ce a'a amma muna da na'ana'a ce sai ce to ku je ku saka kuma ina roƙon ku kawo kofi biyu ga wannan abokin nawa aka kawo kofi to an takaice muku da kan na ja muku lokaci abubuwa ɗaya ɗaya ɗaya sai da ya roƙi guda hudu ko biyar guda biyar wallahi abin mamaki kuma kowanne yana faruwa har shi wannan mutumin sai abin ya bashi mamaki shi wannan minista na biyar din shine ya kira wani malami daga cikin malamai ya ce do Allah zo mu je kaga wani bawan Allah abin ya bani ta'ajibi duk abin da ya roka with confidence kuma nan take sai ga Allah ya masa da suka zo suka gamu da shi shi kuma dattijo yana tafiya lokacin kashe gari ne da safe za a tafi ifada can za ta humina jamarat da sauransu sai suka je yana roƙon Allah yana cewa ya Allah tafiyan nan ta mun tsayi yanzu kuma ga tsufa ta same ni ya Allah ko ka taima abin nan ka amsa mini na samu wanda zai taimake ni ya dauke ni a daidai wannan lokacin su kuma suna masa magana ya ce masa bawan Allah kai kai kuwa wane ne sai ce bawan Allah mutum ne kaman ka ya ce, Ka san ni ɗin wane ne? Ya ce, Na san ke bawan Allah ne kamar yadda kowa yake bawan Allah. To, bai gaya masa ko shiwa ba sai ya ɗauko katinsa, compliment kan. Sai ce, Don Allah, kana da wata bukata ne sai ce, A'a. Sai ce, To, don Allah, ga wannan kati na ne idan har daga baya wata bukata ta same ka, ka kira sai ce, Ban da bukata. Ya ce, Idan ina da wata bukata zan gaya wa Ubangiji na, in Allah ya ga daman ya amsa mun zai turo ka ko wani ya zo ya mun. kuma suna faɗan hakan sai ga mota ta zo ta sai ta tsaya tana ce musu za ku ƙarasa arfa ne shi sai ce a ni ne ke da bukata ba arfa ba mina ya ce ni ne ke da bukata sai ya shiga haka tafi kaga confidence ne shi ne sai wannan malamin sai yake faɗa ma shi wannan ɗan sarkin ya ce masa ya amir ka fahimci cewa yadda wasu mutane suke da daraja a nan ƙasa cikin duniya a cikin al'umma, to haka wasu kuma suke da daraja a sama a wajen Ubangiji. Bai san kowaye ba. To na kan za ka roƙe Ubangiji, ka roƙe shi with confidence, kar ka raba wuta, ka san babban abin da yake sawa abu a kasa samun yaƙini? raba wuta i ban mantawa akwai wani littafi wai hikayoyin kaifafa hankula in ban manta ba ɗan ƙaramin littafi ne tun ina primary school na karanta amma ban manta labaran da ke ciki ba na dai manta wasu amma na zan iya tuna akalla labarai guda hudu da suke ciki malami ni Kano ne ya rubuta sunan littafin hikayoyin kaifafa hankula NPC ne ta buga Northern Nigerian Publishing Company NNPC Northern Nigerian Publishing Company Zaria a ciki akwai kissa na wani malami kar ku damu da content din ku fahimci hikimar da take ciki mun gane ko a ji content din watakila akwai wani abu da ya dan bauɗe amma dai hikimar za ku fahimta wani malami ne ya koya wa wani almajiransa daga cikin ƙananan almajiransa da yana da ladabi wai sai ya koya masa addu'a wadda in kayi za ka iya taka saman ruwa ka wuce. Ka tuna kai mako? Za ka iya taka saman ruwa ka wuce. Shi kenan wata ran tafiya sai ta haɗa malam da shi da wannan almajirin. Almajirin na ɗauke da kaya yana bin malam. Sun zo kafin su je garin sai sai ga ashe ruwa ya kawo kogi. Kuma babu kwale-kwale ga magaraba ta yi, tsoro kama su kada kuda ya su fito su cinye su inda dai ya yi. sai almajiru ya tuna wa mala ya ce Allah shiga fata mala addu'an nan da ka koya mini ai yau ga ranarta sai ce wannan ku haka ne sai suka yi addu'a shi almajiru sai ya ɗauki kaya ya ɗora a kansa ya addu'a sai aka suka taka tan tan tan tan aka tsallake ruwa ana tsallake ruwa sai ya juya zai magana a malam ya ce alhamdulillah malam kaga addu'a ta ce sai hango mana a bakin gaba can sai sake yin addu'a sai ya dawo. Da ya dawo sai ce, Allah gafata malam me ya faru sai ce, to ga dai abin yadda ka gani. Sai ce, malam to ko addu'ar da ka koya man ɗin kamanta wani abu ne sai ce, to, sai almajiru ya sake nana ta addu'ar, malam ya ji daidai yadda ya koya masa ne, malam bai manta ba. Sai ce, to mu sake yin addu'a, yanzu malam shiga gaba, sai malam yin addu'a. almajirai addu'a, sai malam ya haka zai shiga da ya jefa ƙafarsa sai ta nutse, sai almajirin sai ce, Allah shiga fata malam, akwai wani abu da na ga kayi ne na kuskure nake tsammani, sai ce menene sai ce, na ga in za ka taka kan kogin ka naɗe ƙafar wandonka. Wanda ya naɗa kafan wando kan kogi na gabansa mai niyya, zai shiga ruwa ko? ba ya ƙini kenan sai malam ya gane kuskuren sai ya sake wandansa sai ya addu'a sai kuma suka taka suka wuce ni dai na karanta kawai kissa amma ban fahimci hikimar da take ciki ba sai dan girma wallahi sai na gane ashe ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah kuna da yaqini cewa za a ansa muku abin da ya saka mafi yawan addu'an mutane ba ta karbuwa ba sa bin ladubba ne ba sa bin ladubban karɓan addu'a. Uwa uba cikin ladabi na karɓan addu'a shi ne aklun halal, a ci halal. Idan mutum ya zan haramu yake ta'ammuli da ita, to dama addu'a sa ajiye masa ita ake. Ilaihi ya sa'adul kalimu taibu al'amalu salihu ya rufa'u, kuma annabi sallallahu ya ce, wa mata'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa guziya bil harami, fa'an na yustajabu lahu. kaga ba za a karɓa ba saboda me gashi fa ya tattara abubuwa duka mazannatul ijaba aka ce musafirun ne kaga annabi ya ce yana daga cikin wanda yake karɓa du'a matafi yudilu safara as'asa a gabara saboda tsananin zuhudu a burkice ma yake as'asa a gabara yana cikin wahala a iya fassara shi yana cikin wahala ya yi birkitata kama as'afa gashinsa ba a tsaifi ba a gabara yana cikin kura daga gubar mana yana cikin wahala kenan amma yujibul muttarra idza da'ahu kaga Allah yana amsa wanda yake cikin wahala sannan aka ce ya muddu yadayhi ila sama ya daga hannayensa sama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata ya ce inna Allah inna rabbakum tabaraka wa ta'ala karimun hayyun يستحي من عبده أن يمد إليه يده ثم يردهما صفرا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ubangijinku maɗaukaki mai kunya ne kuma mai karamci ne yana jin kunyar bawansa a ce bawa ya daga hannayensa sama kuma ya sauke su haka a wofance kha'ibai ba komai a'a Allah yana jin kunyar bawa har ya daga hannunsa kuma ya sauke Allah bai amsa masa ba to kaga an ce ya muddu yadihi ila sama ya daga hannayensa kaga abu na uku ya kulu ya rab ya rab yana kiran ubangiji ne da'i yake yi Allah ta'ala ya ce ud'u rabbakum ku roki ubangijinku kuma ya Allah madaukai walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha kage yana duk abubuwa guda hudu ya tara amma wancan obstacle din da aka samu kuma da'amu haramun wa mashrabu haramun wa gudhiya bil haram sai fa annabi istajabu to ya za an sa masa ashe duk abin da ya tara in dai wancan ya zo bariya ne to don haka dole a kiyaye waɗannan ababe ubangiji Allah ta'ala ya ba mu ikon kiyayewa eh to ai ba za mu ci ga wannan ɗin za mu tsaya tun da ka ce lokaci ya yi abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda muke kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum